أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ذاك هو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة من السادوة a wannan ainihin wato yammaci na ainihin wato yammacin alhamis kenan daren juma'a daren ko dai talatin ga wata ko daya ga ainihin wato watan rabi'un thani hira na 1438 daidai da 29 ga watan 12 alif 2016 miladiya a wannan masallaci مسجد أبو بكر الصديق رضي الله عنه أجيا جوا مسلمين بومن تابا من أنهم واتو من فارق رتو أو نلتاه من سنة متن الأصول الثلاثة وأدلتها واللفر محمد ابن عبد الوهاب النجدي at-tamimi Allah madaukakin sarki ya ji kanshi littafi da ke karantar da mu ainihin wato tauhidi da yadda zamu san Allah da yadda zamu san Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama da kuma yadda zamu san addinin musulunci dalla dalla ta hanyar dalilai ga musu ajiya muka yi muqaddimar fara karatun wannan littafi ne a inda muka tsaya ainihin wato farkon littafin a ainihin wato matsaloli guda hudu da malam ya jeranto mana ya ce ya zama wajibi akan kowane musulmi ya san waɗannan abubuwa guda hudu kuma kamar yadda muka yi bayani a jiya jama'a wannan malami allah madaukakin sarki ya ji kansa ya yi ƙoƙari matuƙa wajen bayyana mana asalin abin da ya kamata mu sani shine bayaninsa na farko sai ce i'lam rahmakallah bayan yayi bismillah ce ka sani Allah madaukakin sarki ya ji kanka annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masail ya zama wajibi akan mu san wasu mas'aloli guda hudu kenan ba musahabi bane sanin wannan mas'alolin jama'a wajibi ne akan kowane musulmi ya san su sai ya fara mana bayani game na farko na farko yace al-ula al-ilmu na farko shine ilimi so wani irin ilimi mun yi bayani a jiya cewa duk lokacin da kaga kalmar ilimi ta zo a cikin alqur'ani ko sunar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama al-murad bihi al-ilm ash-shar'i al-murad bihi madha al-ilm ash-shar'i illa an yuqayyad illa an yi ƙayyad sai dai idan an sanya ƙaidi aka ce ilimi amma sai aka kira sunan ilimin kaza kamar yadda Allah ta'ala ya faɗa game da ainihin wato kafirai yace ya'lamuna sai ce zahiran min alhayatid dunya kaga nan an sanya ƙaidi ba wani abu suka sani ba sun san dai zahiri na rayuwar duniya amma wahum anil akhirati hum ghafilun Allah ta'ala ka shirye da mu dan haka sai malam ya fice mana al-ilmi wani irin ilimi sai ce ko huwa ma'rifatullah wannan ilimin shine ilimin sanin Allah madaukakin sarki wa ma'rifatu nabiyhi sallallahu alaihi wasallam da kuma sanin annabinsa Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama wa ma'rifatu dinil islam bil adilla da kuma sanin addinin musulunci ta hanyar sanin addinin musulunci ta hanyar dalilai na shari'a gamsassun dalilai jama'a ba dalilai 'yan sama-sama ba to wannan gabar ta farko da malam ya fara mana bayani akan ta zamu tashi yau insha Allah ta'ala a inda malam ya fara mana bayani fatan Allah ta'ala ya ba mu ikon fadin daidai da fahimtar daidai da kuma aiki da abin da yake ainihin wato shine daidai na'am sai malam ya fara cewa sai malam ya fara mana bayani dangane da abu na farko ce ma'rifatullah ta wace hanya ake bi ta wajen sanin Allah an gane to sanin Allah jama'a mu sani yana lazimtan maka da karban dukkanin abin da Allah madaukakin sarki ya shar'anta ni an gane wannan ko da kuma jayuwa zuwa ga wannan abu ma'ana a shirye kake dukkanin wani abu da zaka iya aikatawa ko wani abu da zai same ka akan bin hanyar Allah sannan kuma da hukunta shari'ar Allah madaukakin sarki wacce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo mana ita kuma mutum zai san Allah ne har ila yau ta hanyar sanin ayoyinsa alkauniyya halittu da ya a duniya ko ina misali sanin dare da rana ƙwallon rana da ƙwallon wata jujjuyawan al'amura da sauran abubuwa na halittu waɗanda Allah maɗaukakin sarki ya halitta. Shi sa Allah ta'ala ya ce wa fil ardi ayatun lil muqinin. Lalle a cikin ƙasa a bayan ƙasa akwai ayoyi lil muqinina ga masu yaqini masu ainihin wato tabbatar da samuwan Allah. Sannan Allah ce kai ba ma wannan ba wa fi anfusikum hatta a karan kawunan ku ko halitta ku ta mutum akwai ayoyin Allah a ciki afala tubsirun shin ba kwa gani ne kuma duk yadda kake ganin halittun nan jama'a babu yadda za a yi wani wanda ba Allah ba ya iya halittun wani abu Allah ta'ala ya kalubalanci duniya duka an kasa yin halitta ko da guda shi yasa Allah ta'ala ce ya ayyuhan nasu duriba mathalun fastami'u la ya ku mutane an buga misali ku saurari misalin ku ji innal ladhina tad'una min dunillahi waɗannan waɗanda kuke kira waɗanda ba Allah ba lan yakhluqu dhubaban har abada ba za su iya halitta kuda ba halittar kuda kwaya daya a ce a halitta shi rika yawo kamar yadda irin wanda Allah ke halitta Allah ce wala wijtama'u lahu kai ko da sun yi gangan ku an taru kowa ya kawo irin fasaha shi da kwarewar shi yace ba ma wannan ba wa in yaslubuhu dhubabu shay'an idan da kuda zai zo ya dauke musu wani abu la yanqidhuhu minhu ba za su iya tatso wannan abin su kwace daga hannun wannan gudan ba sai Allah ce kaji da'ufa qalibu wal maqlub wanda ake wanda yake nema da wanda ake nema a wurin sa duka sun zama sun zama sun samu rauni ba za su taba iya ainihin tsinawa wannan al'amarin kuma ba Allah ta'ala ka tsare mana imani to dan haka jama'a Allah ta'ala yana da ayoyi masu yawa shi yasa akwai wasu daga cikin zanadiqa wanda ba su yadda akwai Allah ba sun taɓa zuwa suka samu abu hanifa rahimahullahu ta'ala babba daga cikin tabi'i kenan ko ya zo suka same shi suka ce ya aba hanifa in ba mai dafa akwai Allah ba ce ba ku yadda akwai Allah ba yanzu duk abin da kuke gani a duniya bai ishe ku aya ba suka ce a suka ce ai duk abin da baka iya jin shi ko ganin shi ko taba shi ko sauraron shi ko ɗanɗanansa wannan abin babu ne shi kuma sai ya ce musu o ni wani abu ne ku ya bani mamaki ka ci haɓa abuwa ne mai baka mamaki ce a wani jirgin ruwa ne ƙatoto zai zo gefen ruwa inda aka tara masa kaya idan ya zo zai wa kansa lodi bayan ya yi wa kansa lodi kuma zai tuka kansa ya kai kansa wannan gari waccan wani gari kuma gaɓar da ake sai ya soke wannan kayan in kuma ji sai ya soke kayan da kansa ka ce kai abu hanifa kakar na mana hankali mana ta ya za a yi a ce jirgin ruwa a ce ba mai tuka shi ba mai yin lodi kuma har yaje ya sauke a wannan wurin ya ce a yanzu kuna nufin ba mahalicin da ya yi mu kuma yake jijjiyo al'amuran mu yake kula da mu jirgin ruwa ne ba za ku yi da wannan ba to ina kuma ga ku halittu sai suka ce in kai abu hanifa ka kawo babu magana amma mun yi imani yanzu mun yadda cewa lallai akwai Allah sai ce rasu lallai wanda ya halicce ku ai shi ke jujjuyo al'amura tun daga girma halittarka kana dugon mani ya mai da kai dugon jini aka mai da kai gudan tsoka aka mai da kashi aka busa rai aka zo aka fin da kai kana jariri mutum zai rayu ya taso yana karamin yaro ya zo ya balaga ya girma ya tsufa ya mutu shi yanzu kuna nufin duk waɗannan abubuwan suna faruwa ne by nature haka kawai babu wani wanda ke tasarrufi a ciki daga nan suka yadda kenan wa fi kulli shay'in lahu aya a cikin kowane abu akwai ayar Allah a ciki wanda wanda yake nuni cewa lalle Allah madaukakin sarki shi kadai ne bashi da abokin tarayya Allah madaukakin sarki ka dace da mu to jama'a kun ji abu na biyu shine wa ma'rifatu nabiyhi sallallahu alaihi wasallam sanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda yake lizimta wa mutane karban shiriyar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da ita da gaskata shi cikin dukkanin abin da ya bada labari da kuma bin umarninsa cikin abin da ya umarni da nisantan dukkanin abin da Allah ta'ala ya umarce shi da cewa mu nisanta ko mu nisanta da kuma yin hukunci da yarda da hukuncin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya akan kowane irin al'amari shi yasa Allah ta'ala ya ce fala wa rabbika shi ina rantsuwa da ubangijinka la yu'minuna mutane ba za su taɓa yin imani ba hatta yuhakkimuka fi ma shajara bainahum sai ka zanto kai ne mai yin hukunci cikin abin da yake gudana a tsakankanin su me yake gudana a tsakankanin su shine na wahayi duk abin da ya gudana tsakanin mutane da mutane tsakanin mutum da mutum ana mai da shi zuwa ga mai hukunci zuwa ga ake mai da shi da wani da wani sun yi sabani wajen wa za a kai wajen Allah da manzansa ko to in mutum ya ji cewa shi bai yarda da wannan hukuncin na Allah ba bai yarda da hukuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba to kada ma ya jira wani ya ce mishi shi kafiri jama'a ina fata an gane wannan kan ma ya jira dan Allah cewa la yu'minuna mu'mini ko yayi imani da Allah ko jama'a ina fata an fahimci wannan shi yasa Allah ya ce to sai ba za su taɓa yin imani ba sai sun zamto suna ainihin wato kai ne mai hukunta musu dukkanin abin da ke gudana tsakankaninsu sannan ba sa jin wani kayi-kayi a zukatansu cikin abin da kai hukunci kuma suna miƙa wuya matuƙar miƙa wuya jama'a ina fata an gane wannan kuma muminai an san su da miƙa wuya ne ga maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamar da Allah bayyana a suratul nur inna ma kana qaulul mu'minina إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا zancen mumine bai zama komai ba yayin da aka ce da su ku zo ku bi Allah ku zo ku bi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai su ce kawai mun ji ko mun bi sai Allah ya ce wa ulaika humul muflihuna to masu irin wannan fa su ne masu samun babban rabo a gidan lahira Allah ya sanya mu daga cikin su sannan a cikin suratu ash-shura Allah ta'ala ya cewa wa makhtalaftum fihi min shay'in fa hukmuhu ila Allah duk abin da kuka yi sabani tsakankaninku ne wani abu da hukuncin sai ne wajen wa yana wajen Allah in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce ya faɗa mana mu ainihin wato mabiyansa haka nan a cikin suratul nisa fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا duk abin da kuka yi sabani akai kuka yi musu akai to ku mai da wannan zuwa ga Allah shine alqur'ani mai girma ku mai da shi zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine sunnar sa ingantacciya an gane wannan ko Allah ya ce to ku sani cewa za ku yi haka ne ba in dai kun kasance kun yi imani da Allah da ranar ta ƙarshe wannan kuma shine mafi alheri a gare ku kuma shine mafi alherin fassara jama'a ina fata an gane wannan sannan a gefe guda kuma Allah ta'ala ya ja kunnen mu gaba da saba umarnin manzon Allah ayin yake cewa falyahdhari alladhina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adhabun alim lallai waɗanda suke saba wa manzon Allah su ji tsoro kada wata fitina ta shafe su ko kuma wata azaba mai tsarni ta same su an tambayi al-imamu ahmad bin hanbal alaihi rahmatullah haka ce da shi ala gafarta malam wai mecece wannan fitinar da kake cewa ake Allah ta'ala yake cewa za ta same su sai imam ahmad yake cewa a tadiri mal fitna kun san menene fitina sai manzon sai Ahmad bin Hanbal yace al-fitnatu ash-shirk abinda ake nufi da fitina anan shine mutun ya fitinta hanyar yin shirka da Allah sai ce la'allahu idza radda ba'd qawli ce kila idan mutun ya kuskura ya ki karɓin maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an yaqa fi qalbihi shay'un min az-zaghi fayuhlik awayi gari wani abu na karkacewa ya ɗarsa a zuciyarsa ya halaka ita ce fitina ake magana a nan jama'a kuma ai muna gani ko duk wanda zai ce maka shi a yau sabawa Allah shine daidai sabawa manzon Allah shine addini yaya yana zama lafiya kuwa yana gama lafiya ba sai yiwu jama'a ana samun kwanciyar hankali da jin daɗi ne a cikin bin Allah da bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ma ya ce wa ma'rifatu dinil islami da sanin addinin musuluncin nan an gane wannan ko bil adilla ta hanyar dalilai musulunci da dunkulalliyar ma'ana shine bin dukkanin abin da Allah madaukakin sake shar'anta tun daga lokacin da Allah ta'ala ya aiko manzo na farko shine annabi nuhu alaihi salam har zuwa kan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kaji cewa kai imani da su gaba daya an gane wannan ku har zuwa ran tashar kiyama wannan kuma ya zo ayoyi da yawa a cikin Qur'ani ko Allah ta'ala yayi bayanin cewa ya aiko manzanni da yawa da kuma shari'o'i kuma dukkanin su musulunci illa iyaka shari'an wannan annabin tana saba da wancan wadancan halatta musu kaza wancan haramta musu da gwargwadon maslahar su da kuma abin da zai taimake su domin jama'a Allah madaukakin sarki ya fi mu sanin abin da ya dace da mu ya fi mu sanin abin da ya dace da mu da kuma abin da in mun yi zamu ji dadi shi yasa ya kawo shari'a in ban haka mutum baya bukata a ce mishi komai sai kowa ya abin da ya ga dama ko da ka ji doka ta yi tsauri da yawa to da zaka koma kai zuzzurfan nazari akai zaka tadda cewa akwai wata hikima da Allah ta'ala ya ajiye wannan Allah ta'ala ka shiryar da mu an gane wannan ko na'am to in muka ce kuma ma'anar musulunci da wata ma'ana wacce take ainihin wato takaitacciya sai mu ce addinin musulunci shine addinin da aka aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da shi musamman a wannan lokacin mu da muke rayuwa wanda wannan addini na manzon Allah da ya zo da shi a ƙarshe ya shafe dukkanin addinai da kuma littafai da Allah ta'ala ya sauka sauran manzanni jama'a ina fata an gane wannan don haka dukkanin wanda yake son ya kasance musulmi sai ya yi imani da abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya zo da shi jama'a ina fata an gane wannan kuma mu sani addinin musulunci nan shi kadai ne addinin da zaka yi Allah ya karba dan Allah ta'ala cewa wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu wa fil akhirati min al-khasirin duk wanda ya zo da wani abu ba musulunci ba a matsayin addini ko to Allah ba zai karba daga gare shi ba Allah sai kawo lan ma'ana har abada Allah ba zai taba karban wannan addini daga gare shi ba kuma aka ce wa huwa fil akhirati min al-khasirin a gidan lahira yana daga cikin hasararru Allah ta'ala ka kiyaye mu jama'a ina fata an gane wannan don haka kuma addinin jama'a cikakken addini ne ba ka cewa yau ka kawo wani sabon abu wanda manzon Allah bai taɓa kawowa ba i dan akwai yin wannan kanzagin sai an kirkiro wata bid'a ko wani abu sabo a addini sai a ruga da gudu ko a jimin masa dalili ki to ai gashi ma ai a wuri kaza ma ai Allah ma ya ce kaza to ai kaza ma ya shafi kaza a'a Allah shiga gafarta malam kafi annabi kafi annabi sanin wahayin ne kafi sahabban manzon Allah fahimta ne kafi tabi'ai ne kusanci da zamanin wahayi ko kafi su ilimi ne ɗayan guda uku in ma dai ya zamto cewa ba addini ba ne shi yasa ba san shi ba in ma dai ya zamto cewa son zuciya ce mutum yake son ya bi in ma kuma mutum ya zamto cewa dama wani kasuwanci ne ya buɗe yake son ya ci ribarta ɗayan guda uku jama'a na fata an gane wannan Allah ta'ala ka kiyashe mu don haka addinin nan jama'a cikakke ne Allah ya ce al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina haka Allah ta'ala ya faɗa a cikin suratu al-ma'ida to me dalili in aka ce ad-dalil a larabci me yake nufi al-adilla jam'u dalil ko shine wa huwa ma yurshidu ila al-maqlub shine abin da zai shiryar da kai zuwa ga abin da kake nema kamar kace yanzu kana son dalili har ce maka ai wannan hanyar da zaka bi in ka je sai kai kwana to shine dalili hanyar da zaka bi miƙaƙiya wanda zai kai ka zuwa ga abin da kake nema an gane wannan ko dan haka dalilai da suke tabbatar da shari'a musulunci jama'a akwai dalilai na wanda zaka iya ji da kunninka akwai kuma na hankali wanda kai a karan kanka da hankali da Allah ta'ala ya baka za ka fahimci wannan abin daidai ne an gane wannan ko wanda mutum yake iya ji yana tabbata ne ta hanyar wahayi wahayin Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wahayin alqur'ani da sunnar manzon Allah na hankali kuma shine me abinda mutum zai kalla kawai ya lura ce ka wannan abin biyar da aka yi wata kima da yasa Allah ya kaza yanzu jibi kaza yanzu jibi kaza mutum sai ya fara at-ta'ammul yana kula yana lura da irin waɗannan ababe da Allah ya madaukakin sarki ya ainihin wato tsara an gane wannan ko jama'a to jama'a mun ji waɗannan su ne abin da malam ya tattauna mana abu na farko da ya kamata ya zama wajibi akan kowane musulmi ya sani kenan ma'rifatullahi wa ma'rifatu nabiyhi sallallahu alaihi wa sallam wa ma'rifatu dinil islam bil adilla الثانية سينبيو abu na biyu da ya zama wajibi akan kowane musulmi jama'a ya sani shine al'amalu bi yin aiki da wannan ilimin sanin Allah sanin manzon Allah sanin addinin musulunci ta hanyar cikakkun dalilai to bayan ka san waɗannan abubuwan me ya kamata kuma kai shine kai aiki da wannan ilimin kamar yadda muka faɗa jiya maganar malamai ko bal ilmu illa al'amalu bihi ilimi ba komai bane sai dai ne aiki da shi in ya zanto mutum yana da ilimi amma kuma baya aiki da wannan ilimin nasa yaya ilimin zai amfani da shi kuwa ba zai amfani da shi komai ba shi yasa albiri ke cewa falaitaka thumma laitaka ma alimta ina fata an gane wannan idza lam yufidka al-ilmu khairun shi fa khairun minhu allau qad jahilta idan dai iliminka bai iya tsinana maka bai jawo maka wani alheri ba to ya fi alheri ma a ce kai jahili ne ya fi sauƙi a ce kai jahili ne a wani wurin kuma yake cewa walan ya umini ne walai sai ya burruka alƙataru shay'an idan ma an tarabbata qad arafta yace talauci ba zai cutar da kai komi ba matakan dai ka san ubangijinka baka da matsala ko akwai in ka rasa wane ne idan ka samu wane ne idan kaga an yi ruwa wane ne in aka yi fari wane ne in aka samu arzikin damina wane ne in dare yayi wake gudanarwa idan rana ta yi wake gudanarwa shikenan ka sani da zarar ka rasa sai ka koma zuwa gare shi ka nace kai ta bauta kana yawaita addu'a sai Allah ya baka sai ya dan san maka daga cikin arzikinsa jama'an gane wannan ko shi yasa ita wannan kasida da nake magana akan ta jama'a yana wa ɗansa nasiha ne shi wannan malamin Abu Mas'ud al-Albani yace Abu Abubakar da'awtuka law ajabta ila ma fihi hadduka law aqalta ila ilmin takunu bihi imaman muta'an menene na'am muta'an in nahaita wa in amarta ce abubakar ina kiran ka zuwa ga neman ilimi da wannan ilimin ne zaka zama jagora a cikin al'umma kuma za a rage maka da'a in ka ce ayi za a yi in ka ce a bari za a bari an gane wannan ko to daga cikin waɗannan jama'a ni'imomin mu sani cewa babu wata ni'ima da Allah ta'ala zai wa dan adam kamar ta ilimi dan ko mai kuɗi ne mai arziki in Allah ya bashi ilimi sai kaga arzikin nashi yana mene yana gudana kuma al'umma tana amfana da shi amma ya zanto jahili ba anya za a amfana kuwa zai yi wahala an gane haka nan idan mutum talaka ne jama'a ba shi da komai idan yana da ilimin sanin Allah yana da ilimin sanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da irin karantar wanda yayi za ka ga yana samun sauki a rayuwarsa ba za ga mutum yana fushi da fushi da yin Allah ba ina fata an gane wannan jama'a dan haka haka Allah ta'ala ya sanya wannan abin jama'a to shi ilimi kullun abin da yake su jama'a shine aiki da shi to shine ma da ya kawo ne nabi yace al'amalu bi kai aiki da wannan ilimin da Allah madaukaki zaki ya baka an gane wannan ko aikin da zaka yi da wannan ilimin naka shine da kamar da muka bayani game da imani da Allah da imani da manzon Allah da kuma ainihin wato sanin musulunci gaba ɗayansa kuma jama'a yin aiki da ilimi shine asalin amfanin ilimi an gane wannan ko da haka malamai suka ce duk mutumin da yake da ilimi ya ƙi yin aiki da iliminsa to ya yi aiki irin nasuwa yahudawa ya zama bai yahudi mutumin kuma da yake yin aiki bisa ga jahilci yana koyi da suwa kiristoci siratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim su yahuda sun sani ai haka Allah ya faɗa walamma ja'ahum rasulun min indillahi musaddiqun lima ma'ahum وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به التي فلعنة الله على الكافرين yayin da abin da suka sani ya zo musu Allah ce allazina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum sune waɗanda aka ba su littafai suna sanin manzon Allah yadda mutum zai ce maka wani dana ne haka ka san sofin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma suka ki imani na fata an gane wannan su kuma nasara da suka zo suka bi jahilci gaba ɗaya a jirin kiristoci jama'a jahilci don da za ka samu wanda ke fasto ne ana ji da shi ba za ku miki goma za ku kore shi e tun da kan sunan coci ka ce ina ne aka ambaci church a ƙwar'ani da sunan wajen bauta ba zai kawo maka babu shi an gane wannan ko ka tambaye shi a ina ne annabi isa ya ce ni allah ne a bauta mu duk cikin babin akwai babu ba ta an gane wannan amma sai ka tadda cewa da zarar an zo magana daga yan ce to za a yi addu'a sai a ce maka da sunan Yesu mai sarki ina fata an gane sai ka ji an fara wasu kamakame duk abin da za gama sai a ce kuma albarkacin Yesu uba ko eh mai ceton su ina fata an gano jama'a haka zaka dinga jin abin jama'a rakaka kala kala to shine Allah ya ce siratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim المغضوب عليهم سوني يهوداوا الضالين بتتو سوني واني كريستوچي to sai malamai suke cewa faman amila bila ilmin faqad shabaha an-nasara wanda ya aiki babu ilimi yana kama kiristoci sannan waman alima wa lam ya'mal faqad shabaha al-yahud wanda kuma yayin ilimi yakin aikin ilimin sa ya kama da suwa Yahudawa. Jama'a ina fata an gane wannan. To jama'a wannan shine kun babu abin da yafi aiki ya fi wahala jama'a a rayuwar su shine aiki. Akwai abin da zaka mutum ya dauko ya kallafa wa kansa shi. Amma kuma fi zahir idan da zaka bi shi akwai wasu abubuwan da ya kamata na musulunci yayi da yawa bai yi ba. Amma sai ya dauko kansa wata jangwangwama kuma ya sa shi ne a gabansa. in ka bari sai ka mamaye shari'a musulunci kakaf ya zanto ba wani abu da baka yi ba sai ka dauko na waje ka shigo da shi ka ce to an kai magana ka ce to ai mun ga mun kai makwara mun kai bango me ya rage mana kuma sai dai kuma dan yi kari ko to baka je ko ina ba addini kuma ka kawo kare kare kaga an samu matsala ko Allah ka shiryar da mu الثالثة سينا أكما ليتي الدعوة إليه ينكر زواج وانا إلمه yin kira zuwa ga abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi na shari'ar Allah akan martabobin nan guda hudu akan martaba guda nawa matakai guda hudu ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati al hasanati wajadilhum billati hiya ahsan an gane wannan ko kaji Allah ta'ala ya kawo wannan ƙa'idoji guda nawa guda uku kai kira zuwa ga hanyar ubangijinka bil hikma ta hanyar hikima zancen da za a gane a bayyane babu tsanantawa domin kullum jama'a addini baya san tsanani duk wanda kan shi ya fada cikin halaka yawanci tsanani ya kai shi addini baya san tsanani shi yasa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aika mutane biyu Abu Musa al-Ash'ari da Mu'adh bin Jabal radiyallahu anhuma sai manzon Allah ya ce musu to bashira wa la tunaffira wa yassira wa la tu'assira manzon Allah ya ce bashira ku rike mutane bishara da addinin da abin zai taimaki imaninsu wa la tunaffira kada ku rika zafafawa sai ku kore mutane ga barin addini an gane wannan ko yassira ku rika sauƙaƙar da al'amura wala tu'assira kada ku rika matsa wa mutane kun ga wannan kici karantar manzon Allah sallallahu wannan kuma yana daga cikin alhikma ai ko wajen kiran mutum zuwa ga Allah yadda manzon Allah ya ce ya mu'ad lalle kai zaka je ka tada wasu mutane ne masu littafi a hannunsu فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يشهدوا أن لا إله إلا الله إذن سكا أنسى مكا لونن سكا شيدا ونن تو جنين سياسة روغرين da dukiyoyinsu sai dai da haƙƙin Allah kuma hisabu suna wurin Allah bayan sun san wannan to ka faɗa musu cewa Allah ta'ala ya farlanta musu salloli guda biyar bayan sun san wannan ka faɗa musu Allah ya wajibta musu yin azumi bayan sun san wannan kaji mataki bi tagawwaj dan haka baka zuwa wajen karantarwa rana guda kace zaka dura karatu a fahimci karatun duka a lokaci guda ba zai yi jama'a dole aiki da converting din mutum ya zamto mutumin kirki a hankali a hankali yana daukar lokaci an gane wannan ko kamar da qur'ani wajen haramcin giya bai zo da haramcin giya bai ce kawai a barcin giya a aka zo ana taron dan shagube ne magana ana ta dan sai dan umar yace da ya Allah a saukan mana da wani bayani mana mai wakawa game da giya Allah ce innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amal shaytan fajtanibuhu la'allakum tuflihun da Allah ce fa hal antum muntahuna manzo Allah na gama karanta umar yace intahaina Allah mun daina shan giya mun daina daga yau mun daina illa iyaka take domin mahaifin Anas dan Malik mutumin garin Madina ne da aka yi labarin manzon Allah ya yi hijira ya dawo garin Madina sai ce cap wannan mutumin zai hana shin giya ni kuma gaskiya ba zan yi rayuwa rayuwa ta ba giya ba da haka sai ya je kan wani tsauni ya faɗo ya kashe kansa kaɗai saboda za a haramta shan giya shi na ganin in fa ba giya ba zai yi rayuwa ba jama'a na fata an gane wannan sanannen abu ne a tarihi an gane don haka in za ka yi kira zuwa ga hanyar Allah jama'a ana buƙatar mene ana buƙatar bi sannu a hankali kada kuma ka rika tsananta wa mutane saboda kada a samu matsala an gane wannan ko na hudun shine wanda Allah ta'ala ya ce wa manzon Allah wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsan illa alladhina zalamu minhum sai dai wanda suke zalunci kada kai jayayya da mabuta littafi sai dai ta hanyar da ta dace an gane ko Allah ta'ala ka shiryar da mu don haka jama'a mu sani babu makawa game da kira zuwa ga Allah wajen sanar da mutane addinin Allah da shari'ar da Allah ta'ala ya arko annabin tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da shi to kuma jama'a ilimin nan fa dole sai dole wannan da'awar tana buƙatar mene ilimi kuma jama'a Allah ta'ala yana maganin cewa babu wanda yafi kowa kyawun zance sama da wanda ya kira zuwa ga Allah wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin babu wanda ya fi kyawun zance sama da wanda ya kira zuwa ga Allah ya kuma aikata aiki na gari ya ce kuma ni musulmi ne an gane wannan ko kenan kira zuwa ga Allah aiki ne dama na annabawa aiki ne na manzanni don haka yana buƙatan abubuwa da yawa jama'a sai an sami wanda zai kira ta hanyar haɗa muhadarat ta hanyar karantar da littafai ta hanyar shirya maƙalat ta hanyar abubuwa mabambanta wajen yada ilimin nan muna gani da in shi'a suke yi a yau ba sa jin kunya da addinin su ko ka duba bar gurbin addini irin wannan addinin majusawa masu botan wuta amma sai ka tada cewa kullum za su yi pamphlets suna rarrabawa a gari za su kashe kuɗin su makure su yi wannan amma mu yawanci muna yi in ma kai kana da ilimin da za ka yi to za a rasa wanda zai ɗauki nauyi a kan ya kashe naira dubu uku a yi pamphlets kamar guda ɗari biyar ko guda dubu ɗaya in aka guda dubu ɗaya za ku yin satirin garin da shi duk anguwan da aka ji a ɗan rarraba ko wannan sai gani a hannun wannan sha bari in duba mai aka rubuta ne a nan sai ga an samu ƙaruwa amma wani ga kuɗin kamar za su kashe shi amma wallahi bai san amfaninsu ba ka gani ko da rashin ilimin kenan amma idan mutum yana da ilimi jama'a ya zanto kuma Allah ya bashi arziki ko to ya san hanyar da zai bi wajen gudanar da wannan arzikin ta yadda Allah yake so Allah ta'ala ka shiryar da mu to jama'a mun ji wannan ko dan haka addinin musulunci jama'a yana da bukata zuwa ga da'awa a kulla majalisai a kira mutane a kira su ta hanyar tausasawa ta hanyar abubuwa da yawa jama'a gashi ne yanzu ma hanyoyin da'awa sun yi sauki ta hanyar facebook whatsapp da sauransu daga ana da'awa su waɗancan arnan sun kawo ne saboda ya sabatar da mu kai ɗau lokaci mai yawa cikin dare kana ta chatting kana ta abubuwan da ba su da amfani amma sai malamai suka nuna mana za mu converting din shi mu juya shi mai da shi yadda zai amfani musulunci sai zan to kana yin rubutun da al'umma take amfana da shi kana yin wani rubutu wanda duk duniya ko ina wanda yake jin yaranka yake in ya gani zai gane wannan yayi rubutu na ilimi kuma ya karu da kuma baiwa sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kariya ta waɗannan hanyoyin duka ana yi ga groups nan kala kala za ga ana creating a WhatsApp da sauransu ana sa karatukan malamai ana sa abubuwa da yawa waɗanda ake koyon karatu a kai Allah ta'ala ka shirye da mu to jama'a mu sani a ƙarshe a wannan gabar shine da'awa zuwa ga Allah jama'a aiki da mana annabawa to mu sani duk wanda ko ya dauki aikin annabawa zai yi ko sai yayi hakuri dan su ma annabawa na an cutar da su aiko annabi nuhu alaihi salam da ya matsawa mutanansa da wa'azi suka ce la illam tantahi ya nuhu la takunanna min al marjumin in dai baka daina ba to za mu jefe ka wala za mu kashe ka duk ka ka buwaye mutane ka yi jayayya da mu ka yi yawaita jayayya da mu to in haka ne ka zo mana da abin da kake cewa zai same mu na azaba mana in dai kai mai gaskiya ne ya kamata a yi fushi ko sai ce a ai abin da kuke cewa ya zo muku din Allah ne zai zo muku da shi in ya so amma ku sani in Allah ya zo da wannan abin ba za ku iya gujewa Allah ba ina fata an gane wannan har ta kai ga Allah ta'ala ya ce kai ya nuhu lan yu'mina min qaumika babu wanda zai kare imani kakaf daga cikin mutanenka illa man qad amana sai wanda dama cin yayi imani dan haka fala tabta'is bima kanu yaf'alu kada kai ji bakin ciki da damuwa game da abin da suke aikatawa je ka kira jirgin ruwa yana kira jirgin ruwa kuma in suka zo wuce kalle shi bace oh oh sun hukuma an daina wa'azi an kuma kira jirgin ruwa a mai izgili yace da su to ba komai dai in kun mana izgili to mu ma za yi muku izgili kamar yadda kuke mana za ku sassanni za ku sani wanda azaba za ta zo mai ya kuma tozarta da kuma wanda azaba madawwamiya za ta same shi al'amari yana zuwa ko sai ga annabi nuhu a cikin jirgin ruwa ko su kuma suna guduwa wannan ya zo ga tandiru ta cika da ruwa waina ana dafa waina sai gashi ruwa kawai ya fara tsotsowa ta kashin tanda ko ina ruwa ya yana bullukowa ba ba irin kaga ruwa tsatsafowa ba haka a'a yadda ka san ana ruwan sama kasan haka take take fesar da ruwa sama yana zubar da ruwa kaga ga ayar ba mai tsira ko annabi nuhu alaihi salam akwai ɗansa ana cikin wannan al'amari ga dan sai ya ce ah ya kai dana zo ka hau tare da mu ya ce ah, Allah ina baba ai zan je kan dutsen can zai tsare ni daga ruwa ya ce ina ai a yau ba wanda zai samu kariya gaban wannan abu sai wanda Allah ya ji ganshi suna cikin tattaunawa igiyar ruwa ta zo ta shiga tsakaninsu aka halakar da nan kaga cewa ni dan annabi ne ya wadatar da shi bai amfani da shi komai ba a shi sa an yi imani annabi nuhu alaihi salam sai ta kai gama ya muguwar addu'a ga mutanensa yace rabbi la tazra 'ala al-ardi min al-kafirin dayyara ya Allah kakkaba kowa daga cikin kafirai dayyaran wanda ma suke zama a gida ba sa iya fita da kananan yara da kowa Allah yace yace Allah kakkaba su innaka in tazarhum yudillu ibadak dan Allah in ka bazza sabatar da bayinka sannan wala yalidu illa fajiran kafara ba sai ba kowa ba sai fajirai kafirai Allahu akbar mu duba annabi ainihin wato annabi salih alaihi salam kace shi akai annabi zakariya kace shi akai annabi isa alaihi salam an nemi kace shi Allah ya dauke kayan shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an zo an yi taro za a kashe shi so nawa yahudawa sun zo su turo mai gini an ce zai zo na a wurin saboda su in gizo wannan gini ya zo ya rufe shi malaika zai faɗa mai kai gashi nan fa abin suka shirya maka kai da ka zauna a wannan wurin maza Allah ya zama a wannan wurin sun sa mai guba a abinci ya ci Allah ya sa bai mutu ba to ka gani Allah ya ba manzo Allah labari wa idh yamkuru bika alladhina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk wa yamkuruna wa yamkuru Allah wallahu khairul makirin to da haka jama'a da'awa zuwa ga Allah yana buƙatar hakuri kuma kai baka isa ka ce yau ka fara da'awa kuma yau kowa ya fahimta ba kowa ya gane naka ka isar da sabo hisabi na wurin wane ne Allah ya ce manzo Allah fa zakkir inna ma anta مذكر كي تناتر واناك كوي مؤذيني لست عليهم بمسيطر كي با مي ترسا سامس بني كرفي دي اجسن ايماني اما الا من تولى وكفر دو وند يجو يا بايا كافرتا فيعذبه الله العذاب الاكبر الذي عذبت دشي عذابا ما في جرما الله يقول ان الينا ايابهم للي غريم مكومس تكي ثم ان علينا حسابهم حساب سكما اغريم يكي الله haka fa inna ma alayka albalagu wa alayna alhisab kai naka kawai isar da sako amma hisabi nawa ne ne na Allah madaukakin sarki da haka musan wannan cewa dukkanin annabawa jama'a sun samu cutarwa kala kala da haka duk mai da'awa zuwa ga Allah sai yayi hakuri sai yayi juriya akan abin da yake kiran mutane zuwa gare shi na ainihin wato alkhairi Allah madaukakin sarki ka zatar da mu ka sanya mu daga cikin bayanka masu kira zuwa ga alkhairi abu na hudu arrabi'a shine as-sabru 'ala al-adha fihi hakuri da cutar wanda mutum zai samu akan wannan hanyar jama'a babu yadda za a yi a yau ka zama mai kiran zuwa ga Allah kana cewa abu Allah abu sunnar manzon Allah kada aka wuce wa Allah kada aka cewa manzon Allah sai ka samu bakin jini sai an cutar da kai nau'in cutarwa cutarwa kala kala da ya wuce sai ka zundi ana rana cewa kun ji shi can wai shi nan malami rannan kuwa da renin wayo wani yake ce mana wai kaza ji shi dan an tsiyi da shi an fa ya tsaya a nan kenan wani ma sai an hada da gora wani sai an hada da mari wani sai an hada da kora a wajen aiki wani sai an hada da ainihin wato kashe kashe shi mai da'awa wudu irin shir Ja'far Mahmud Adam irin su Malam Albani da sauran malamai na sunna waɗanda aka dinga kashewa abarul usul tun zamanna da suka wuce a baya don haka jama'a sai mutum ya shirya rungumar irin wannan haƙuri sannan zai iya da'awa zuwa ga Allah domin in bai da'awa ba shi da haƙuri jama'a ba zai iya zama lafiya da mutane ba sannan da'awa ba za ta je ko'ina ba don da an yi abu ɗaya sai ka fusata kai ta faɗa abin da ya kamata ka gaya wa al'umma kuma su ƙaru sai zamto duk ya ƙare a faɗa kaga an samu matsala jama'a an gane wannan aiko shi yasa Allah ta'ala ya dinga bai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hakuri a cikin alqur'ani Allah yake cewa wasbir wa ma sabruka illa billah fasbir sabran jamila fasbir li hukmi rabbika ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا فاصبر إن وعد الله حق gashi nan ayoyi da yawa Allah yake manzo Allah kai haƙuri kai haƙuri kai haƙuri ko manzo Allah babu shakka yayi haƙuri yayi haƙuri sai dai mu sani jama'a ladan mai haƙuri Allah baya kigawa Allah yakan dimbuzo ne kawai ya bashi innama yufas sabiruna ajrahum bighayri hisab an gane wannan ko amma dai mu sani cewa lallai Allah madaukakin sarki ya kawo wannan wahayi na alqur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa wajibi ne mu yi hakuri malamai suka ce hakuri kala uku ne akwai hakuri akan bin Allah akwai hakuri gabarin saba wa Allah akwai hakuri akan kaddaran Allah mai zafi mai radadi kana son dankan Allah so sai ya dauke shi aqdarallahi almu'lima kuma Allah ya mana domin ya gwada haƙurinmu ne ko abubuwa na kala-kala za ka suna samun mutum ba wani abu ya same ka baka ce Allah haba Allah haba Allah Allah ba ka irin ƙoƙarin da nake yi haba Allah nan fa ba a yi sati guda ba ne sadaka fa ya Allah ba a yi sati guda ba na ba da fanka a masallaci ya Allah in amma ya zai amin haka Allah ya zai amin haka in yanzu irin wannan ciyarwa da nake yanzu Allah ma talakawa ne fa a wajen gidana Allah Allah Allah ya Allah za mana yana gorantawa Allah irin ayyukan da yake yi to wannan aikin alherin da yake jama'a ba zai kai shi ko ina ba sai wuta Allah ka kiyashe mu dan jama'a ba a gorantawa Allah Allah shi ne kamata ya goranta maka dan babu ni'imar da zai maka irin ta imani da musuluncin da ya baka babu bayan wannan kuma sai ni'imar zaman lafiya kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana jama'a an gane wannan ko dan haka jama'a wajibi ne a yi hakuri manzon Allah da aka je da ya je Qaifa yana ganin ne zai samu sauki ko da ya je gari aka fasa masa kai jini ya dinga yaya daga kansa har kan takalminsa sai da jike da jini Allah ta'ala ya aiko mala'ika Jibril ya ce to ga mala'ikan duwatsu nan idan ka so yanzu a je a yi wa mutanen garin nan ruwan duwatsu gaba ɗayansu a harkar da su manzo Allah sai ce Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun ya Allah ka shaida al'ummata don ba sani bane to ashe ba kullum bane idan aka cutar da kai kuma zaka zaka zaka spakin ko zaka dau mataki ka ce ai wallahi dole sai wani mataki wallahi ba za mu bari ba ba ko sama da ƙasa za ta hade a ba za su hadan bane zaka yi hakuri an gane wannan ko eh dan haka wani lokaci ma haka ake yi wajibi ne ka yi hakuri kuma in ka yi hakurin ka ne wala da hakurin ka a wurin wane a wurin Allah madaukakin sarki an gane wannan ko والدليل قوله تعالى dalili akan haka shine fadin Allah madaukakin sarki wal asr Allah ce ina rantsuwa da lokaci ina rantsuwa da zamani innal insana lafi khusrin lalle dan adam lalle mutun yana cin hasara wata babban hasara sai suwa illa alladhina amanu sai wa suka yi imani wa amilus salihat suka aikata aiki na kwarai wa tawasaw bil haqq suka yi wa junansu wasici da bin gaskiya wata waso bi sabr suka yi wa junansu kuma wasici akan me akan yin haƙuri qala shafi'i rahimahullahu ta'ala al-imam shafi'i shine muhammad ibn idris shafi'i Allah madaukaki zaki ya ji kansa yana cewa law ma anzalallahu hujjatan ala khalqihi illa hadhihi surata lakafathu da a ce Allah ta'ala bai sokar da kowace hujja akan halittunsa ba sai wannan suran ita kaɗai ko da ta isan musu ta isan ma kowa jama'a na fata an gane wannan da ta ishi kowa don suran ta tabo abubuwa da yawa kaga illal ladina amanu na farko kina al-iman wa amilu salihat aiki nagari shi yake mutum jagoranci zuwa ga samun aljanna aiko domin duk inda zaka ji Allah ya ambaci aljanna zaka ji Allah ta'ala yana ambatanta da cewa wannan aljannan ce muke gadar da ita ga bayinmu wanda suke ji tsoron Allah illa man taba wa amana wa amila salihan fa ulaika yadkhuluna aljannata wa la yuzlamuna shay'a sai wanda ya yi imani ya tuba ya yi imani ya aikata aiki na gari to irin waɗannan suke shiga aljanna kuma ba a zalunta su komai Allah ka sanya mu daga cikinsu to don haka Allah ta'ala ya wannan rantsuwa da zamani sannan kuma Allah ta'ala ce lallai mutum yana cikin hasara abinda zai tsayar da daga hasaran nan kawai su ne waɗannan abubuwan imani da Allah da manzansa sallallahu alaihi wasallam aiki nagari aikin nan kuma ya zanto ya dace da alqur'ani da sunnar manzon Allah domin in ya saba masa manin ma kana matsala you in trouble kana cikin matsala da damuwa dan baka da wanda zai ci karanta shi alkiyama idan ya zanto komai zaka yi sai ka tsoroci wani abu sabo ka jingina zuwa ga addinin Allah an gane wannan ko jama'a sannan wata waso bil sabr bil haqq da yi wa juna wasici da gaskiya duk yadda mutum yake jama'a ka faɗa mishi gaskiya kawai kaka tsaya kana mai babar rubu domin yin wasici da gaskiya jama'a ɗabi'a ce da mutanen kirki kuma ƙa'ida ce da manzon Allah ya bamu cewa wa iza tansuhaka fansahu idan dan uwanka yana neman nasiha ba wai sai ya zo ya ce maka wane ci ba da dalilin Allah na zuwa dan mun nasiha a'a ba sai ya ce ba da kaga ya aikata wani abu bisa kuskure sai ka dan jawo shi gefe shi wani ya kai haka baka san cewa Allah ya haramta ba eh wannan abin da kake aikatawa kaza da kaza da kaza da kaza da kaza saboda haka kaga kai mai wasiya da gaskiya ko shikenan sai ya dauka sannan kuma da ya hakuri akan dukkanin abin da zai same ka a yin wato rayuwa Allah ta'ala ya dace da mu jama'a insha Allah ta'ala nan zamu tsaya sai Allah ya kai mu lokacin karatu na gaba zamu zo mu tashi wa qadi al-bukhari rahimahullahu ta'ala da fatan Allah ta'ala ya dace da mu da tsare mana imanin mu abinda muka karanta daidai Allah ya sami tarayya cikin lada wanda muke kuskure Allah ta'ala ya gafarta mana bukatu mana alkhairi Allah ka biya mana wa sallallahu wa sallama baraka ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh